الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan rabi'u sani shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahih al-bukhari a cikin wannan masallaci na usman bin affan da ke ƙofar gadon gaya kano nigeria muna cikin tafsirin surat yusuf alaihi salatu wassalam muna fassara a kalmomi da imam al-bukhari ya kawo su waɗanda suke da alaƙa da surar wanda suka zo a cikin ayoyi na surar ya ce wal muttaka'u mattaka'ata alaihi li sharabin au li hadisin au li ta'amin وأبطل قول الذي قال الأترج وليس في كلام العرب الأترج da Allah yake cewa wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan matar al-aziz matar sarki da Allah ya jarbe annabi Yusuf da da ita mata suka zarge ta cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi yau ga wani abun mamaki abun kunya matar sarki shine imra'atul aziz tana neman wato yaron gidanta tana nema ce lalata da shi saboda ritsa shi ta yi kamar yadda nassi ya zo ta nemi sai ya keɓanta da ita annabi yusuf ya ce ƙala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai ya ce allah ya kare ni allah kiyaye ni ubangiji na ne ya kyautata wato masauki na ba zan saba wa allah in zo na yi zina ba ko kuma rabbi mai gidana sarkin mai gidana ne ya ja ni jikinsa ya kyautata mini ya za a yanzu in keɓanta in yi ha'inci in keɓanta da matarsa ba zan yi wannan ba innahu rabbi ahsana maswaye ya ƙi yadda ta kama shi ta ja shi ya kama hanya zai gudu sai ya tarar da duk tarurrufe ƙofofin gidan gaba daya وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أو تقراء وقالت هيت لك تعرف قفوفي تشي بسم الله to ya zai suna wannan yanayi ta jawo rigasa ta baya yana ƙoƙarin ya gudu ya tsira wato har rigar wato wato ta yagi saboda kokarin jansa da ciki suna cikin wannan yanayi sai Allah ya kawo ga mai gidan nan ya dawo wa alfa ya sayi da haladal bab ka duba makirci irin na mata kwatsam suna cikin wannan sai ga sarkin ya dawo sai ya ga ana ta kici-kici da annabi yusuf da matashi kawai kawai sai matan nan sai ta canja yanayi qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su illa an yusjana aw azabun alim sai ta ce ya mai gida sakamakon wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu shine ka sa shi a kurkuku ka ɗaure shi ko kuma ka yi mai azaba mai raɗaɗi gashi nan ya neme ni alhali ita ta neme shi wannan shine samfur na makircin mata makaru na mace ka duba yanzu yanzu nan take neman sa da ta ga ba nasara kuma ga mai gidan ya zo nan kurin sai ta juya zance to mata suna da juya zance ɗabi'ar su haka take sai wanda Allah kubutar shi yasa Allah ce kaidin mata mai girma ne inna kaida kunna azim a cikin surar ne ai Allah ya faɗa yaya zai yaron gida ne shi annabi su haka aka yi ta kacaniya a je a dawo a je a dawo daga ƙarshe sai da aka ɗauki annabi yusuf aka tsinduma shi a kurkuku saboda makirci da kaidin mace akan abin da bai yi ba to kenan wannan yana nuna mana a rayuwa Allah zai iya jarrabanka da wani abin da ba hakkinka ba ne kuma a cutar da kai wataƙila ma a ɗaure ka wataƙila a je a ta tafka shara wataƙila a jefa ka cikin sharri to shi yasa kullum musulmi ya rinka addu'a Allah ya kare shi da sharri da makircin ɗan adam yana iya faruwa tunda annabin Allah ma bai kubuta ba sannan kuma nan kissa tana nuna mana wato lalle ne sai mun yi takatsantsan akan lamarin mace lamarin mace sun iya sun iya abubuwa da yawa yawa za ku ga ko mutum criminal ne ana neman sa ba same shi ba sai a ce bai da yarinya bai da budurwa da yawa an sha kama mabarnacin mutum da igagara a kama shi wallahi ta hanyar yarinya sai a kama shi yarinyar da yake lalata da ita sai a sake mata kuɗi kawai sai a ce da Allah amana hanya a riƙe ta ce zan kawo muku ci a hannu sai mutum ya saci kuɗi ya yi fowon nayin na kuɗi miliyan ɗari kaza barkace a rasa inda yake da an nemo yarinyar da yake alaƙa da ita to an gama samunsa wannan jami'an tsaro za su ba ku wannan labarin in dai yana neman mata to an ya kamu duk wanda yake neman mata in dai ya je wani ta'addanci in dai yana neman mata to sunansa kamamme ne to kaga wannan kuma wani amfani ne nasu kuma yi advantage ne yayi wani amfani ne to a kiyaye Allah ya kama wannan kissa ne ba dan wani abu ba to wannan abin da ta yi sai mutane matan gari sai suke ta zarginta imra'atul aziz turawi da fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin ya za a ce matar sarki tana neman yaronta kai wannan abin ya yi muni bai ba lalle tana cikin bata sai ta ce to ba ku san abin da ya same ni ba ta tattara matan garin gaba ki daya ta kawo su gidanta ta ce ku zauna a nan yusuf yana cikin ɗaki sai ta ba su wuka ta ci ga wannan da allah kuɗin yanka mu wannan abin ta ba su ko kubewa ko otruch din da ake faɗa ko ma me ma dai abin yankawa suna yankawa suna hira sai ta buɗe ƙofa ta ce annabi yusuf zo ka wuce ta nan gurin kaga wani makircin ku ya zo wucewa daga zuwa wucewa kowa ta daga hannu kai tana kallonsa tana yanka abin وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أنا راودته عن نفسي yana fitowa annabi Yusuf kawai suna yanka wannan kubewa ko abin yankawa duk saboda tsabar kyawunsa da ganinsa da ɗaukar hankalinsu da ya yi duk suka yi ta yayyanke hannunsu yana ta jini ba sani ba saboda suna ta yanka suna kallon suna yanka suna kallon har sun gama yanka abin da za su yanka sun dawo suna yanka hannunsa tsabar kyansa da da ɗaukar hankalin annabi yusuf da ya musu har suka yi yanke hannayensu wa qatta'na aydiyahunna suka ce wai wai wai wai ai wannan ba mutum bane wannan mala'ika ne yayi shikenan sai ta ce to ku ajiye wukaki to wannan shine fa mutumin da kuke zargi na wai na neme shi fadhalikunna alladhi lam tumnani fi kuka ce wai na neme shi to yanzu inda ku ne ya za a yi ma ku kam ai na ma yi kokari na zauna da wannan mutumin eh ta fi su karfa wali ta yi kokari shikenan ta rufe bakinsu ta hana su magana da ana zaginta a gari ana gulma ana cewa kaza kaza yanzu shiru kake na'am saboda su ma sun ga abin da suka yi warai kuwa a zahiri shi annabi Yusuf ai ai yafi kowa kyau Allah ya zuba masa kyau na halittar dan adam a tattare da shi ba don komai ba kuma don ya jarrabe shi ya jarrabu waɗanda suke tare da shi kuma na gaya muku tun yana yaro mahaifinsa yake kulawa da shi yake sa ido a kansa kuma ka duba ka duba jarrabawa da ya samu jiya muka karanta yan uwansa sun jefa shi a rijiya wannan fa bayan ya kubuta daga kisa ya samu matsayi har ya zo yana gidan sarki ya fada kuma kaidin mace to daga nan kuma sai kurkuku shi ma da za mu zo insha Allah ko zuwa gobe insha Allah za mu karanta rayuwarsa da ya a kurkuku ka duba jarabawa kan jaraba ina so ku kula da mafi muhimmancin abin da nake so kula a kisa na biyu su nan ibtila Allah ya girmama kai baka wani abu kuma sai jarrabe ka yanzu wani annabi ne shi amma duba Allah bai kyale shi ba ya gama da kai da yan uwa abokanai na gida wanda ake iyaye ɗaya ya haɗu da kaidinsu makircinsu kenan wannan zai iya yiwa kai ma Allah ya jarrabe ka da wani kaidi da yan uwanka ba mamaki ɗakin ku ɗaya ba mamaki uba ɗaya ba mamaki wane ne ba mamaki zai iya faruwa kullum ana karatu darasi ake ɗauka a karatu kar a ɗauke shi a matsayin tarihi kaɗai in an ji sai a ce to tun da haka ya faru to kenan ba mamaki ni ma ya faru a kaina Allah ya jarabe shi da wannan Allah ya jarabe suka ɗauke suka ce sai sun kashe shi ba a kashe shi kai tsayen ba amma dai aka gaya wa babansa cewa kirkeci ya cinye shi aka tsunduma shi a rijiya ashe rijiya suka wulla shi rijiya mai ruwa mai bala'in zurfi a jefa ɗan adam mai rai Allah ya kare shi kaji wannan bayan ya fito Allah ya daɗa jarrabarsa shi ma za mu karanta insha Allah aka zo aka ɗauke shi wanda suka tsince shi a rijiyar suka jawo shi inda muka tsaya sati mai zuwa kenan suka kai shi kasuwa aka kasa shi inda ake kasa akuya aka kasa kamar yadda ake kasa bawa a sai da shi dubai ibtilai annabin Allah kaga an sai da kai ka sai abin da Allah yi to bayan nan kuma Allah ya kubutar da shi ya fada gidan sarki ana ganin kamar ya shiga ni'ima ya shiga ya samu saukin rayuwa tunda daga rijiya ya fito ya shiga abin nan ya fada hannun matar sarki kuma daga kauna ta neme shi da fitina Allah ya da kare shi yace ma'azallah ya rike amana bai ci amanar mai gidansa ba yanzu wataƙila in a wannan zamanin ne nawa-nawa yaran mai gida suke neman matar mai gida nawa-nawa ne yaran mai gida suke neman matar mai gida yaran mai gida suke neman yar mai gida cin amana wanda ya jawo ka kusa bari kai amfani da damar ka ha'ince shi ya ba mu darasi annabi yusuf ya ce a ma'azallah mai gidana ne ya kyautata mun mazauni ba zan ci amanarsa ba kaga wannan ma wani ilimi ne in kana tare da wani ya taimaka ma ya ja ka jiki karka ci amanarsa ka kare mai mutuncinsa ka kare masa mutuncin iyalinsa ya kyale amma sakai yadda matan nan ta masa ta zuga mai gidan don a nuna maka tasirin mace a wajen mai gidanta in mai gida ya dawo gida mace ta sa shi a gaba ta rinka loda mai jawabi sai wato sai an ci nasara kafin ya kubuta dole mace sai ta maka tasiri dole haka Allah ya yi su manzan Allah ce ma ra'aitu na kisati aklin wa din na kisatu aklin wa dinin aghlaba li lubbi ahlin min kunna ban taba ganin waɗanda Allah ya jarabe su da tawayar hankali da tawayar addini masu tafiyar da tunanin mai hankali yanzu yanzu za su juya mai hankali irin mata ba yanzu yanzu mace za ta canja maka yanayi komin girmanka komin sarautarka komin matsayinka komin ɗaukakarka sai an yi da gaske sai da addu'a da aka ta canja ra'ayin mai gidan suka ɗauke shi aka tsunduma shi a kurku duk wani jarabawa ne to rayuwar kurkukun ma ita ma wace irin rayuwa ne malam kurkukun da annabi yusuf ya shiga duk kurkukun da muke da shi yanzu a ƙasar nan wallahi ya fi shiga ta bai da kyau ka duba malam annabin Allah amma ga abin da Allah ya masa yanzu a nan ya kamata wani daga cikinmu in Allah ya jarabe shi da wani abu ya nuna damuwarsa ko Allah ya ɗora ma ciwo ko Allah ya ɗora maka ko mutuwa ko rashi ko talauci ko wata larura ta rayuwa ko matsi shikenan mutum sai ya ridda shikenan mutum sai ya nuna shi Allah baya yasa shikenan mutum sai ya tawa Allah izgilanci mutum ya yi addu'a wai yazo yana gaya wa wai yazo yana gaya abokanan sa to mu dai mun dai amma har yanzu dai shiru ba mukan ba mu ga komai ba wai Allah ake gaya wai an yi an roƙe shi an roƙe shi yanzu dai ana jiran sa dai bai ba da komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa an kaga dan adam yana wani abu guri ya samu to ku ɗauki darasin jarrabawa a cikin isa na yusuf Allah zai iya jarrabe ka wallahi ka faɗo daga sama kana durowa ka faɗa rijiya daga nan kana fitowa daga rijiya ka gamu da gobara daga nan gobara ka tsallaka ka haɗu da namun daji daga namun daji ka faɗa hannun barayi daga hannun barayi ka faɗa wani za ga ana ta jera masa jarrabawa malam daga wancan sai wannan daga wancan kullum abin da za ka yi addu'a in Allah ya kubutar da kai a wannan kace alhamdulillah mun gode wa Allah in ya kubutar da wannan kace Allah alhamdulillah to wannan kenan kalmar muttaka'an kalmar muttaka'a da ta zo abinda duk ake dogaro a kansa abinda ake kishin gida shine muttaka'a ina irin kujeru da ake jingina a jiki ko wani abu da manya irin me sunan filon nan da ake yi a falo ana dogaro shi da hausa tintin ko? tintin to muttaka kenan ne muttaka a larabci ko wani abun zama abin da ake dogaro a kansa wajen cin abinci ko shan abin sha ko kuma wani abu ne na hutu wasu sun ce al'uturush ne wani tsiro ne malam ya ce a ba shi ba ne babu a cikin zancen laraba al'uturush waɗanda suka kafa hujja da wanda suke cewa uturush ɗin ne yayin da aka ce da su bi annahu muttaka min namari farro ila sharri min sai suka sauka daga wannan ra'ayin suka koma abin da ya fi wancan ɗin kuskure sai suka ce shine al-mutk muttaka an wai daga almutku ne almutk to shi ma wannan fassara almutk din ba daidai ba ne ba ya ce wa inna malmutku ɗarful bazari wa min zalika qila laha mutka'u wa ibnul mutka fa in kana samma utruj fa innahu ba'da al muttaka'i ya nuna cewa dai abinda za a dogara da shi abinda za a gida a jikinsa shine almuttaka'u ba al'uturuc ba ba kuma almutku ba ba shi ba ne ba sai faɗinsa ƙad shagafa ha hubba shagafa ya ce yi ƙalu balaga ila shigafiha wa huwa khilafu qalbiha in an ce shiga marfin zuciya fatar da ta rufe zuciya wa amma sha'afaha fa min al-mash'uf kalmar sha'af daga al-mash'uf ne sai asbu asbu ilayhinna kalmar asbu kalmar tana nufin amilu kenan asbu ilayhinna ay amilu karkata adghasu ahlam ma la ta'wila lahu soki buru din mafarki shine adghasu ahlam wanda ba za ka iya cewa ga abin da yake nufi ba mafarkin da aka yi shi ba za ka iya fassara shi ba kalmar ad-daghs mil'ul yad min hashish wa ma ashbahu adghas daga ad-daghs ne ko addirs bi kasri dot wa sukun al-ghain al-mu'jamatayn abinda ake nufi kamar mutum ya cika haddonsa da ciyawa ko makamanci wannan shine addirs wa minhu wa khudh bi yadika dirsan kamar yadda qur'ani ya faɗa ka cika hannunka ملء الكف من الحشيش kenan ba daga faɗinsa adghasu ahlam bane wahiduha dirs sai namiru hadhihi bida'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana kalmar miru namiru daga almairatu ne ko almiratu bi kasr almim kenan wato abinci at-ta'am shine almiratu za mu ɗauko abinci mu kawo wa iyalanmu wani zadu kaila bayir kaila bayir mu ƙara labtu na raƙumi guda kaila bayir anan humma ya hamilu bayir abinda raƙumi yake iya ɗauka guda ɗaya awa ilaihi awa ilaihi a da Allah ya faɗa damma ilaihi ana nufin ya matso da ɗan uwansa binyamin binyamin akwai wanda suke ciki ɗaya da annabi yusuf shi ne binyamin ake cewa shi ne a wasu ake cewa bilyaminu ba bilyaminu ba ne binyamin ne binyamin shi ne daidai in ma wani zai sa wannan sunanin sai asiqaya da Allah ya ce falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata kalmar siqaya yana nufin almikiyal wato ma'auni kamar yadda na muku bayani a baya mikiyal abin abun au sai istai asu istai asa daga ya isa ne ya isa min yusuf ya isu sun ɗauke tsammani wala tai asumin rauhillah kada ku ɗauke tsammani daga rahamar Allah abinda ake nufi arraja'u arraja'u shine wato ku tsammanci alheri ku tsammanci alfaraj budi daga Allah sai kalmar khalasuna jiya khalasuna jiya ana nufin itarafu najiyan wato wajen wato sun keɓanta suna ganawa wal jam'u an jiya jam'in najiya an jiya ana nufin ya tana jauna alwahidu na ji ɗaya ana cewa na ji wal isnin wal jam najja ko na ji da ƙwaya ɗayansa da biyansa duk a haka yake ba da Allah ce wa qarrabnahu najiya wa qarrabnahu najiya ay munajiyan kamar mun matso da shi don mu gana da shi mun matso da shi mu gana da shi da faɗin sawaithum najwa duk dai ana nufin wato najwa ganawa ne ana yi masa jam'i a ce anjiyatu anjiya wa qarrabnahu najiya wa idhum najwa ma yakunu min sala- min najwa salata duk dai kun ga kalmar yadda ake ta maimaita ta wa innaman najwa min ash-shaytan duk abinda ake nufi ganawa shine najwa tallahi tafta'u tallahi tafta'u kalmar tafta'u a wato jawabul qasam ne ala hasfi la malaman nawa suka ce wahiya naqisa mana ba za ka gushe ba shine kaman ba za ka gushe ba kana tuna yusuf ay la yabqa yadhkuru yusuf hatta takuna haradan kalmar haradan tana nufin muhradan ya ce yuzibukal ham ka zama kana cikin bakin ciki kamar bakin ciki ya narkar da kai ya karar da kai suna gaya wa babansu kai dai la tazalu tazkuru yusuf bil huzn wal buka alai saboda shi baban annabi yusuf lokacin da aka ce masa kyarkeci ya cinye shi ya zauna yana ta tunanin sai yana ta kuka ya ta zubar da hawaye suka ce تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرضا أو تكون من الهالكين كازونا كان تيتنا يارونا يوسف يوسف يوسف كان تكوكا أكن يوسف كان زبد هواي أكن يوسف كدوم ولا يد بابا ينونا ما يقونا suka ce za ka yi ta wannan abin har ka zo ka mutu bakin ciki ya kashe ka hatta ta kuna haradan au ta kuna min alhalikin cikin waɗanda suke damuwa ta halakar da su wato ya nuna bacin ransa kwarai da gaske ga yadda ya shi a matsayinsa na annabi la'alla Allah ya haska masa wani abu yadda wannan bawan Allah annabi Yusuf zai zama da haka yake ba shi wata kulawa ta musamman to gashi kuma annabi Yusuf ya fada kaidin yan uwa makircin abokanan zama dangi ha har ma yanzu gashi an ce ma wai an je wai dabba ta cinye shi mutum a ce dabba ta cinye shi gashi sun kawo rigarsa da jini wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun yayi ta kuka yace bayan da zan yi sai dai ne hakuri ashe wannan yana nuna ƴaƴanka za su iya zuwa su shirya maka wata gadar zare nan da nan za su iya mitin a gida yara su shirya maka wani abu su loda ka akan wani abu kuma kai ta tafiya a kai haka to ga annabin Allah ma bai kubuta ba ballantana kai sai da addu'a sai da addu'a tahassasu ya bunay yadhhabu fatahassasu min yusuf malam bayan sun gaya masa ya ce kai ya'yana ku je ku nemo min yusuf kun ji baba ga riga kyarkeci ta cinye ga kaza kaza ya ce aje a nemo shi yana jin dai wannan makirci ne wata hassasu min yusuf wala ta yasu min rahillah kar ku ɗauke tsammani daga rahamar ubangiji daga buɗin ubangiji aje a nemo yusuf a'a da cidan sun ce masa yusuf ya mutu kyarkeci ya cinye shi ce aje a nemo shi bai ce ƙarya kuke yi ba amma su ma sun fada wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqina da aka ce aje a nemo shi fatahassasu min yusuf wa la ta'asu min rahillah aje a nemo shi ku je ku nemo labarinsa ai takhabbaru min akhbar yusuf in an ce at-tahassus a larabci shine talabu shay talabu shay bil hasati ko ku nemo shi da ido ko ku jiyo duriyarsa ta kunne ko ku san yadda da za ku yi fatahassasu min yusuf wala ta'asu min rahillah shikenan kuma haka aka yi sai kalmar musjatin waji'ina bi bida'atin muzjat muzja mun zo da wato kaya in an ce muzja a larabci kalila muzja ana nufin kalila abu kaɗan wanda baya da yawa ko kuma muzja kana iya fassara shi da radiya abin da yake mara kyau ya ce a fa'aminu an tatiyahun gashiya min azabillah azaba uquba kenan uquba ake nufi ammatul mujallila ko mujallala bi fatil jim mujallila daga aljalal wato abinda zai zo gamamman abu ya samu kowa da kowa to wannan sune kalmomin da malamin ya kawo mana a cikin wannan tafsirin suratul yusuf kafin mu fara wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahim wa ishaq babin da ke magana akan magana da Allah yake yi ga annabi yusuf ya ce wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa gare ka ya kai annabi yusuf bin nubuwa ya baka annabta ko kuma bis sa'adati ad-darain fi darain Allah ya baka rabu a cikin wato gidaje guda biyu da gidan duniya da gidan lahira kalmar wa yutimmu ni'matahu alayka ana nufin Allah yayi alƙawari zai cika wa annabi yusuf ni'ima ta annabta duk wannan abin da za a yi mai duk gadan duk zai tsallake kuma Allah yana masa albishir zai bashi rabauta a duniyar da lahira sara da sassaƙa baya hana ganji tobo a ta sarewa ana sassaƙewa ganji sai yayi za su sa ka a gaba suna tayi su karya ka su rage ka su mai da kai baya su cutar da kai in Allah ya ce ka yi za ka yi sai ka yi kawai mutum ya kwantar da hankalin sai kama Allah na muna rayuwa dole ne Allah sai ya jarabe mu ina da ɗame mai tawa na kowa kuma da irin yadda Allah ke zuwa mai da jarabawarsa kuma kada mutum ya taɓa jin a ransa wai zai rayu ba ibtila'i tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah shine ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa sai aka fara kawo ma labarin mutuwar dan ka san ma karshen ka dole sai ka mutu me kon Allah ya ce shine ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa a sai ce shi ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa aka fara kawo ma garanti din to don me Allah ya yi rayuwa da mutuwa don jarrabawa ne gaba ɗaya rayuwa da mutuwa an yi ta ne don jarrabawa so ba yadda za mu zauna ba a jarrabe mu ba kuma fa kana gama wannan fa karka ɗauka shi kenan an gama ka gama wannan kuma akwai wani gobe ko jibi haka rayuwar take me ake so imani me ake so haƙuri me ake so dangana me ake so me da sha'ani ga Allah duk abin da ubangiji ya yi maka duk abin da Allah ya jefa ka ciki ko rashin lafiya ko talauci ko rashi ko bukata ko fada wani kunci ko a wajen aiki ko cuta ko wani damuwa da abokanan gaba ko wani abu kawai ka koma ga Allah ka ce ya Allah kai kai ni ina neman taimakonka kawai kuma wallahi za ka ga taimakon Allah zai jarrabe kan kuma amma zai tsallakar da kai wasu in an musu jaraba ba sa iya ci shi kaga mutum ya shiga damuwa wani mata dalilin mutuwarsa kenan an ga wani ya gigice ya lalace gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa kamar wata masifa ce ta sauka masa wani me ya same shi ne sai aka ce wallahi ai yayi ritaya ne a wajen aiki dan albashin da ya saba yana karba duk wata yar walawalar da yake yi kaza kaza to lokaci yayi sun masa ritaya ya manta bai shirya ba dan haka gaba ɗaya gigice sai ciwo sai cuta sai damuwa iyali suna alaji ayi hakuri yanayin rayuwa ne sai hakuri gaba ɗaya fita daga hayyacinsa kamar ba shi da lafiya ba ba fasali ba komai yaya aka yi wallahi ritaya aka masa dan uwa mutum nawa aka yi ritaya suka rayu wani ma in yayi ritaya ya fi samun yalwa wani in yayi ritaya ya fi samun kwanciyar hankali ya yi bacci wadatacce ya zauna da iyalinsa ya samu kaza kuma in ya, ya tsara wa kansa rayuwa kaga ya samu hanyar da zai zai surviving yaya aka yi kana aikin kafin ka yi ritayan ba ka yi tanadin za ka yi ritaya ba mutumin da ya san motarsa ta gama lalacewa za ta iya tsayawa a koyaushe ya kamata ya tanadi kudin da zai sayi wata ko ba ka bane in ba ka ba kuma ya gyara kafarsa saboda tafiyar kafa haka ake rayuwa dole sai da ibtila'i kawai dan ka daina aiki sai ka sai ka ridda shikenan har a gani a fuskar ka a'a ba haka bane ba Allah ya ba mu yadda zamu yi to Allah ya cika masa Allah ya yabe shi ba shi kadai ba ma ni'imar da Allah ya wa annabi Yusuf sai da ta yi naso zuwa ga danginsa daga ‘yan uwansa wa ala ali yaqub mana ‘ya'yan annabi yaqub sauran ‘ya'yan annabi yaqub su ne ala ali yaqub wasu suka ce sa'iru banihi bin nubuwati sauran annabawan Allah su ma ya ba su akwai sabanin malamai za mu zo mu karanta shin sauran ‘yan uwan annabi Yusuf da suka masa wannan su ma annabawa ne ko kuma annabawa ba ne wasu da suka zo fassara wannan ayar wai cinmu ne mata hu alaika wa ala ali yaquba sai suka ce Allah ya cika maka ni'ima ya baka annabta wa ala ali yaqub da sauran ƴaƴan annabi yaqub ƴaƴan wato ƴan uwanka su ma Allah zai ba su annabta kenan annabawa ne a wannan wani kauli kenan kama atamma ala abawaika kamar yadda Allah ya cika maka akan wato iyayenka ana nufin wato kakanka da kakan babanka su ma ya ba su manzanci min qablu kafin kai ai min qablika kenan akwai ibrahima akwai ishaqa wannan ibrahim da ishaq badal ne na abawai kadin akwai abin da larabawa nahwu suke cewa badal wato a kawo abu sai a zo a yi bayaninsa daga baya da ya ce abawaika in yi shiru ya wadatar to amma sai fassara mana sai ce ibrahim Allah ya ambaci Ibrahim da Ishaq a matsayin kakannin annabi Yusuf ko kuma asku bayan da ya zama itmamun ni'ima ala Ibrahim bil kulla asku bayan shine to Allah ya cika ni'imarsa ga annabi Ibrahim ya mai da shi khalilullah Ishaq fa shi kuma Allah ya fitar da annabi Yaqub da sauran jikoki ta karkashin Ishaqa annabi Ibrahim baban annabi ishaq ne annabi ishaq shi kuma ta ƙarƙashinsa Allah ya fitar da annabi yaqub da sauran dangi kenan kaga annabi yusuf yana tikewa har gawa annabi ibrahim to shine Allah yake cewa mun yi ni'ima wa kakanninka annabi ibrahim annabi ishaq da babanka shi ma yaqub to kai ma din mun ƙara maka ni'ima shi ne ake cewa annabi ɗan annabi jikan annabi tattaɓa kunnen annabi yusuf nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu wane ne ibnu wane kar ku manta da wannan gata da Allah kewaye shi shi annabi babansa annabi kakansa annabi wane ne baban kakansa ma annabi amma ku duba yadda Allah ya jefa cikin jarabawa ba a kyale shi ba ba kyale shi ba mai imani in ya shiga cikin ibtila'i haƙuri yake yi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki ga lamarin mumini in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'amarin mumini alheri ne shi mumini kan ko me ya same shi alheri ne duk abin da ya roƙi alhamdulillah kawai daurewa ake a dake kawai a ba komai alhamdulillah muna neman Allah ya mana a wani wurin tunda wannan ba mu samu ba akwai abin da za ka yi ta nema ka ta nema ka ta nema ka ta nema kai kam duk lissafin ka gama ɗauka cewa wannan fa kawai alheri ne kawai kai ne a baka amma Allah da ya san ƙarshen al'amura ya san abin wataƙila ba alheri ba ne a cikin tsananin son abin da kake sai hana kai iya baka ya gaya za ka yi annabi ya ce idan alheri ya samu mini sai ya yi godiya idan bakin ciki da bacin rai ko ciwo ko cuta ko asara ta samu mimini sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu shefa alheri gare shi yace wa laysa dalika illa lil mu'min ba wanda yake samu wannan in ba mu'mini ba jama'a ku zama masu haƙuri jama'a ku zama masu kai zuciya nesa jama'a ku zama masu dangana jama'a ku zama masu dogaro da abin da Allah ya kaddara muku Allah ba zai cutar da ku ba wallahi so wanda ya dora rayuwarsa akan wannan to duk bala'i idan ya zo masa zai zo mai cikin sauki to amma wallahi ba kowa yake samu wannan ba sai mai imani sai wanda ya samu tarbiyya قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هاجي حديث عبد الله بن محمد المسندي daga abdussamad daga abdurrahman ibn abdullahi ibn dinar daga baban shi abdullah daga abdullahi ibn umar ibn al-khattab daga manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa babba dan babba dan babba dan babba yusuf al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim la ilaha illa allah ka duba waɗannan manyan mutane Allah ya ce manya ne annabi ya faɗa ya ce manyan mutane ne الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب الكريم ابن يعقوب ابن إسحاق يوسف كريم ne babba ne Allah ya ce da shi babba ne ta harshen annabi babansa ma babba ne dan gidan Yaqub Yaquba shi kuma dan gidan dan annabi Ibrahim Ishaq ishaqa dan gidan ibrahim kenan yadda cen din abin yake ga annabi ibrahim ga kasarsa ɗansa ya ishaq ga kasan ishaq yaqub ga kasan yaqub yusuf ismail dan uwan ishaq duk dangi ne kama annabi ismail babba yake kenan me zan ce kaka ne shi ma dan uwan dan uwan baban ha dan uwan baban baban dan uwan kaka annabi Yusuf tunda dukkan su ƴaƴan annabi Ibrahim ne kai wannan bawan Allah ya samu girma amma ina jaddada muku duk da wannan matsayin Allah bai bar shi ba sai da ya sa shi a kurkuku ka san rayuwar kurkuku kada Allah ya kai ka kurkuku kurkuku ba ta yi ba wato wallahi malam in Allah ya maka wani abun ko in ba imani ba da ilimi ba lalle ka iya daukar sa ba Allah ya kan ba mutane girma ya ba su matsayi kuma ya jarrabe su da abubuwa da yawa amma mai sauraron ilimi mai zama a gaban malamai baya gigita dan Allah ya mai jarabawa wani ya samu ya samu yayi yayi yayi yanzu abin Allah ya dauke ba komai ya ce ba damuwa daman Allah ne ya ba mu ya jarrabe mu watakila ba mu yi daidai ba ne yanzu ya karbe kayansa shikenan sai mu yi rayuwa yadda kowa yake rayuwa da ina da kuɗi ina da al'amura da kadarori ina al'amura ina kaza ina kaza yanzu Allah ya karbe kuɗin sa shikenan sai in dawo layin talakawa ni ma in shiga layin su ya talaka yake rayuwa ni ma in koya sai in je in ta rayuwa irin ta talaka wani bawan Allah ne nake ba da labari da inda yake malam yana cikin waɗanda suke ba mutane taimako a masallaci a unguwa ba mutane taimako ce ai kaza ai kaza abin Allah ya dauke shi gaba daya wata rana da aka zo sai samu ladanin masallaci yace ka sa sunana wallahi yace ka saka sunana a cikin wanda na ba taimako me faru yace wallahi ina bukata ina abun ya kare Allah ya karbi kayansa wani ya tanadi ɗansa ya kashe masa kuɗi ya kai shi makaranta ya masa kaza ya masa kaza an kashe kuɗi ya yi kaza an shirya shi zai tara duniya shi kuma zai zauna ya huta shi tsohon kenan ya saita ɗan da Allah ya tashi lamarinsa sai da yaron ya gama wahala aka gama tara an samu karatun an samu kaza an samu aikin ana tsammani yanzu uba zai huta kwatsam Allah ya kawo wani ciwo sai ya tafi da yaron sai uban ya zo ya samu gawan ɗan yana kuka ya ce mutuwa da kin sani da ba shi kika ɗauka ba da ni kika ɗauka wallahi malam yana zubar da hawaye akan akan gawan yana jika gawan yana cewa da da Allah yana shawara da ni da Allah zai shawara da ni da ba ni ya dauka ba da ba wannan ya dauka ba da ni aka dauke yace an dauke gidan nan an dauke gidan nan aka ce alhaji kai hakuri Allah ne ya bayar da shi kuma ya dauke shi kuma zai kawo canjin sa haka Allah yake sha'aninsa sai ka ga uba ba lafiya rakacaf yau mutuwa ne ko gobe mai kula da shi mai kai shi asibiti mai masa hidima mai ɗaukar nauyin gida ya biya kuɗin makarantar yara mai aurar da yara mai kaza mai kaza yana cikin ganiyar samunsa kullum ce masa ake yi watakila alaji za abu ne alaji zai mutu wallahi malam sai Allah ya bar alajin sai ya ɗauke ɗan Allah kenan mai sha'aninsa لا يسأل عما يفعل كان فهم يسألون نعم إيه ya ji wannan uwa yake cewa wani bawan Allah wutar lantarki ta ja su da shi da ɗansa an yanke an gutsure hannayen gaba ɗaya da ƙafafuwan gaba ɗaya suna kwanci asibiti wuta wannan wutar lantarkin wannan abar da kake ganin ta ita ta ja su aka datse kafafuwan uban da hannayen shi ma dan haka kaga jarabawa ko ka duba Allah bai kashe su bai ba su da rai amma duk ya mai da su guragu an yi wa uban aiki ana neman taimako za a yi wa ɗan aiki kowa na an ma yi ko an yi don Allah malam kaga jarabawa wato sai ka tsaya kai yanzu a gajeren tunaninka na dan adam kai a tunaninka na dan adam sai ka ce waɗannan mutanen me suka yi wa Allah wani haka zai faɗa to Allah ba a tambayansa in yayi abu a ce don me haka ya ga dama kul mutum ya tambaya kul shiru ake a ce Allah ya taƙaita wataƙila yanzu waɗannan wannan abin da ya same su hanya ce ta ɗaukaka a gare su a haka ɗan ko rahama ko jin ƙai an ba da labari gobara-gobara da ta faru a kasuwannin namu a nan kano wani babba alaji ta ci shi da yawa ta ci dukiya da kayayyaki da sto-sto da sto ya zo daga shi sai gajeren wando da rigar bacci wutar da ta kwana tana yi dinnan ba silifa a kafansa ta ce alaji sai haƙuri shaguna sun ƙone ya tashi sai ce shi ku Allah mai aka masa yi mana haka a billahi wani shi shi ku Allah mai aka masa yi haka mai aka yi aka masa mai aka yi haka ya ruɗe inda hankalinsa ya faɗa kaga ya rida in yana cikin hankalinsa ya faɗa ya bar musulunci Allah yakan iya yi maka abin da baka so bai yi maka daidai ba kai shiru ka bar masa wannan shine iman Allah ya haɗa wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam makarimul akhlaqi ga sharafin nubuwa gashi kuma ɗa ne na annabawa guda uku alkarimu ibnul karim ibnul karim Allahu akbar Allah ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi hakika dangane da Yusuf da ‘yan uwansa akwai ayoyi ga masu neman labari, lissa'ilina masu neman labarin kissarsu ko masu neman labari akan annabtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma yadda wasu malamai suka faɗa yan uwan Yusuf din nan sune Yahuda waɗannan yan uwansa wanda suka yi wannan kes din wanda suka ɗauke shi suka kai shi suka tsunduma shi a rijiyar da suka ci shawarar uqtulu yusufa aw itrahu wa ardan yakhlu lahu wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihina akwai yahuza akwai rubil akwai sham'un akwai lawi akwai rabalun kamar yadda suka faɗa akwai yashjur akwai dunya na bakwai kenan akwai dan na takwas akwai taftali na tara akwai jad na goma akwai ashir ashir madda hamza ne na goma sha ɗaya kenan guda bakwai ɗin farko daga cikinsu mahaifiyarsu ita ce layya bintu khala bintu khala ce yaqub yar gidan wato mata annabi yaqub din yar gidan yar gidan innarsa ne ya aura auren gida ne akai guda hudu na ƙarshe a ‘ya'yan wasu bayi ne na annabi yaqub akwai zulfa akwai balha da zulha da balha su suka haifi waɗannan guda hudu to wannan kenan malamai suka ce to waɗannan annabawa ne su yan uwan annabi su su ma annabawa ne to babu dalili tsayayye tabbatacce da zai tabbatar da cewa su annabawa ne waɗannan babu ingantacciyar magana akan cewa ‘yan uwan annabi yusuf su ma annabawa ne kamar yadda nasi ya tabbata annabi yusuf annabi ne amma dai akwai maganganu dai na malamai da suke ta faɗa amma babu hujja mai ƙarfi ba nasi a kai wasu suka ce an yi musu wahayi bayan wannan kes ɗin da ya faru an mai da su annabawa su ma bayan sun yi abin da suka yi sai bayan sun yi laifin sai kuma Allah ya yafe musu mai da su annabawa amma babu wata hujja tsayayya illa kawai faɗin su da suka ce mun tsinto a faɗin Allah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati to amma wannan ba zahiri bane ba zai zamanto dalili ba ya zamanto butun bani isra'ila din nan ana ce da su al'asbat a ce da su a mani sunan shi annabawa ne ko waɗannan 'ya'yan gaba ɗaya an ce allah ya yi wahayi ga jikoki al'asbat na bani isra'ila kuma a cikinsu akwai waɗannan amma dai babu dalili ayyana waɗannan cewa a matsayin annabawa ne wasu malamai suka ce gaskiya ayyukan da suka yi abubuwan da suka faru wanda suka yi ba annabi yusuf yana nuna ba annabawa ba ne don gaskiya bai kamata a ce annabi ya aikata wannan a tarihinsa a ce ya taɓa tunanin ya kashe wani saboda damuwarsa da shi ko wani abu ko ya ƙulla wani abu ko ya faɗi magana wadda ba haka take ba suka ce a'a af'aluhum yadullu ala annahum lam yakunu anbiya kamar wanda duk wanda ya karanta kisarsu zai tabbatar da haka kenan dai yanzu mu tafi cewa ba annabawa bane a bisa zance mafi inganci amma ba mamaki kaji wani ya ce annabawa ne akwai ayat Allah ya ce akwai alamomi da dalilai da ke nuna kudurar Allah karfin Allah da isar Allah da sarautar Allah da mulkin Allah da ya tabbata akan kissar annabi Yusuf da 'yan uwansa yana nuna maka za ka yi ta binne abu amma Allah so ya tsiro wallahi sai ya tsiro yanzu ku duba abin mamaki ba dutse ne kato za ka zo ka ɗora shi ka ajiye shi a wannan amma wataƙila akwai wani ɗan iri na wani ciyawa haka zai yi ta tsira ya ta tsira yana bin ba zai iya fasa dutsen ba amma yana bi yana tafiya yana bi yana tafiya can a ƙarshen dutsen sai ga sai ga ciyawar tami ita ma ta fito da za ka mirgina dutsen sai ka ga jijiyarta da tushenta yana can tsakiyar dutsen ne ya za a yi Allah ya kaddara sai ta fito dole sai ta yi zamaninta to haka shi ma faɗan adam duk yadda za ka rufe shi wallahi in Allah ya ce ya yi sai ya yi ka yi gaba da shi ka yi ƙiyayya da shi ka ce ba ka son sa ka yi faɗa da shi in Allah ya masa wallahi sai dai ka zuba ido ka ga sai yayi kuma ba mamaki wani lokacin ka zo ka nemi taimakon sa ma ka ce ayi hakuri da abubuwan da suka gabata yanzu dai a ba mu abin da za a ba mu kawai rayuwa ke da shi sa zaman lafiyanka ka rabu da mutane yadda Allah ya so aka ka nemi naka a wajen Allah yana da maimaita mana wannan saboda shine ciwon mu a yau shine dawumuwar mu a yau wani ya kiyame da hankali akan abin da ya shafe shi shi kansa amma yana mai da hankali akan sha'anin wasu mutane ka saka ido akan wasu mutane kana bibiyar wasu mutane kana lura da rayuwar wani ina ruwanka da shi kowa ya je samu nasa ina ruwanka da wani me abin nan ba wata alaka illa Allah hada ku addini ɗaya kai mai sallama kai masa ya samu Allah ba shi kai ma Allah baka naka dan me zan zo ina gaba da wani ina faɗa da shi wai dan Allah ya bashi wani abun duniya akan me in wahalla kai na a banza tunda ni ban isan hana ba dan me zan zo ina faɗa da wani dan Allah ya bashi mulki duk inda ne sai na zage shi sai na ci mutuncinsa sai na ɓata shi sai ya kaza wai an yi bayani an ce kaza kaza wani ya ce wallahi wallahi duk me za a faɗa wani wallahi sai mun zage shi haka ya faɗa wallahi sai mun tsine mai wallahi wani sai mun zage shi zaka tsine masa zaka zage shi in Allah bai karbi tsinuwar ba kuma bai karbi zagin ba ka tara wa kanka bala'i kuma sai kun yi hisabi da kai da shi a kiyama ina ruwanka da shi in ya zo yayi ba daidai ba tasa in yayi daidai tasa in ya ci hakkinka ka bari Allah karba maka hakkinka akan kai ka ce za karba hakkinka gwanda Allah ya karba maka shine alqawiyul azizu mai ƙarfi mabuwayi isasshe amma ba wai kai ka ce wai za ka karɓa da ƙarfi ko da cin mutunci ko da zage musamman zage-zage da cin faɗin maganganu marasa kyau na faɗa a karatu ina satutukan da suka wuce na ce manhajinmu na ahlus sunna bai ba mu dama mu rinka la'antar waɗanda suke jagoranta mu suna shugabanta mu ko da daɗi ko ba daɗi amma ya ba mu dama mu yi musu nasiha kuma shari'a ta ba mu dama mu faɗi gaskiya amma tsinuwa la'anta Allah ya tsine ne Allah ya isa ne abu kaza Allah la'ance shi Allah ya mana maganinsa Allah kaza to sai mala'iku sai suka ce amin kai addu'a kai ustaz ne amin sai Allah ya tsine masa to kuma shugabanka ne kudinka hannunsa yake walawalar rayuwarka da hidindimin gwamnatinka a hannun su yake to kai addu'a Allah ya tsine masa albarka to Allah ya karba ya zama tsinanne ya za a yi tsinanne ya maka abin kirki kun gane haka za ku yi haƙuri ku karɓi magana ba daɗin ji bane da ita amma analysis ne mai kyau yayin da ka zo yana jagorantar ka yana shugaban ka je kai mai addu'a Allah la'ance shi Allah ya tsine masa ka faɗi mummunan abu a kansa ba ka faɗan alkhairi baka ce Allah ya shirye da shi Allah ya shirye da shi don ya zama mutumin kirki ya taimake ka baka yi ciwon bacin rai abin da ya maka ya sa tsine mai kake to ka gama tsine masa albarka kuma Allah ya bar maka tsinan ne akan karagar mulki malam halin da muke ciki al'amura su abin na ce ai tsinuwar da aka yi ta yi ne tukun muke ta girbanta tunda mun gama tsine musu albarka mun la'ance su mun tsine to shikenan tunda Allah ya karba tsinannu ne mun haɗu da mutanen banza tsinannu mun yi addu'a kan su shikenan sai kuma ku ga aikin tsinanne haka abin yake shi sa annabi ya ce mu kama bakinmu kuma surutu da faɗin maganganu ka zo ka biya abin da 'yan siyasa waɗanda ba su da addini suke wa 'yan uwansu ko mugun nufi a tsinewa da shirya ƙarya da makirci da waye bai kamata mai addini ya rinka yin wannan ba ba yanda za ka yi tun da kai baka da ƙarfin bindigan da za ka kore shi baka da wani bakin da ka isa ka canja masa wannan kujerar da iyakanta sai ya sa hannu a yi maka sai ya yadda a yi maka to ka tsitsi ne masa albarka ka la'ance shi to ina za ka samu alheri ai wanda ka ce Allah ya shirye shi in ba mai yi bane Allah ya mana maganin sai canja mana shi ya kawo mana wanda ya fi shi haka ake yi Allah ya canja mana ya kawo mana wanda ya fi shi wani ya zama mana masifa to Allah ya canja mana wanda ya fi shi shikenan sai Allah ya canja maka to amma baka yi ba ko kuma ka ce a lalle sai wani kai baka yadda a ce Allah ya kawo alheri ba baka yadda ba ka san ba sa so a ce Allah ba da alheri a wane dai wane dai sai a zo a dage a ce wane wane wane wane wane dai kuma ashe shi ma yana da ajanda iya da manufa ku samari matasa yana da kyau ku gane wannan karatun sama da kowa ku ne kuke da karancin shekaru watakila za ku daɗe amma duk wanda yake dattijo ne mai shekaru da yawa shi kam ya dai ga abin da ya gani kawai watakila ba lallai Allah ya maimaita masa shekarun da yake da su yanzu ba kai kuma watakila kana da talatin masu zuwa arba'in masu zuwa hamsin masu zuwa Allah alam to ka yi alheri ka faɗi alheri don ka ci moriyar rayuwarka kuma Allah ya jarabe ka a nan ƙasa kake ɗan Najeriya ne kai tun da ka zama ɗan Najeriya to yi tunani yaya za ka gyara ƙasar tun da ku ba gudun hijira za ka yi ba in kai gudun hijiran ma kuɗin tax da haraji ya ishe ka dole ka dawo da rashin yanci da jaddada takardar zama da biyan kuɗin ruwa da na wuta da na ɗan ƙasa da wulakanci ba abinda ba za ka gani ba a ƙasar da ba taka ba su mu yi addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu da dukkan fitintinu Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah waɗanda suke masu mummunan zuciya ne marasa tausayi da jin kai Allah ya canja mana da wanda fiske alheri ko kuma Allah ya ba mu ikon haƙuri mu gyara halin mu da ɗabi'unmu Allah ya sa aljanna ce makomar mu za mu dakata anan saboda lokaci abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh